تشبيه إلحاق أمر بأمر في وقت الأعداد اللغات والأمر الأول الأمر المشبه والثاني المشبه والوصف والمشبه والأداة الكافة نحو العلم كالنور المشبه العلم مشبه والنور مشبه به والهداية وجه الشرف والقاطع على التشريف ويتعلق بالتشريف ثلاثة مباحث الأول في أركانه والثاني في أحوائه والثاني في الغرب منه
To, ilmul bayan ɓangare na biyu na ilmul balaga shine ilmul bayan shi kuma ilmul bayan abin da yake bincike a kansa shine yadda mutum zai yi magana ta salo daban-daban ta hanya ta hikima da fasaha da kamanta wani abu da wani abu da aran ma'ana maimakon kai tsaye mutum ya fito ya ce abu kaza kaza ne ko sai ya hikima ya kwatanta shi da wani abu kamar yadda ɗazu na ba da misali aka ce misali ga wani mutum sunansa ali mutum ne jarumi to yana daga cikin tsarin ilmul bayan aka ce ali jarumi ne kamar zaki ali zaki ne ko ka ce na ga zaki yanzu zaki ya bar wajen kana nufin shi a daɗin kaga duwannan tashbihi ne kana kamanta shi farko ka kamanta shi da shi kamar zaki na biyu ka kamanta shi kamar zaki a wajen sadaukantaka ka kamanta shi kamar zaki ka ce shi zaki ka ce gaba ɗaya ma zakin ne ma ba ma alin ba to irin wannan shi ne abin da ilmul bayan yake a magana a kansa kamar misali wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar a dunkule wannan abin da yake nufi mutane na sun taurare mu sun ki sauraro na sun ki kula ni to amma ta hanyar hikima da balaga sai Allah ya suranta magana da cewa ni duk sanda na zo ina kiransu in yi musu wa'azi sai su cusa yatsunsu a cikin kunnuwansu sai su rufe kansu da mayafai kuma sun nace matuƙar nacewa kaga su cusa yatsunsu a kunnuwansu ai ba zai wa a cusa yatsu duka a kunnuwa ba ko sai dai a cusa yatsa ɗaya a cikin kunne nuna ba sa sauraren sa kenan wasta ga shausu ya bahu su sa tufafi su rufe fuskarsu ko kallonsa ma ba sa yi ma za su kalle shi sai dai su yi ma kallon wulaƙanci kamar da suka sa mayafi suka rufe fuskarsu to ai kaga wannan ya fi kaiwa matuƙa ya fi suranta taurin kansu da ƙaryatawarsu fiye da kawai a ce ba sa sauraro na ba sa kula ne ba sa kaza ba sa kaza an gane ko to irin kin hanyoyi da ake bi a suranta magana magana guda ɗaya a yi ta ta wannan salo a yi ta ta wannan salo tare da ƙayatarwa da kuma ba da wasu ma'anoni in na kyautata ne in na munanawa ne in na ƙawatawa ne to wannan shi ake kira ilmul bayan ko shi ne abinda ilmul bayan yake magana a kai to kuma muhimman abubuwan da ilmul bayan yake abu a kansu su ne guda uku ɗin nan a tashbi almajaz alkinaya ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya a tashbi ilhaƙo amrin bi amrin fi wasifin bi adatin ligarabin wannan tarifi ya ƙunshi tarifin da kuma rukunan shi ta shirihi ɗin ilhaƙo amrin bi amrin a riskar da wani abu da wani abu fi wasifin a wata sifa ligaradin bi adatin ta hanyar amfani da wani lafazi ko wata kalma ligaradin saboda wata manufa wal'awwal na farkon wanda aka riskar ɗin yusamma al-mushabba wanda ake kamantawa wasani na biyu al-mushabba bihi wanda ake kamanta da shi walwasfu siffar da aka hada ta da ta wannan shine wajahu shabahi wal adatu adat abinda aka amfani da shi kamar al-kaf wa nahawiha misali a ce al-ilmu kan nuri fil hidayah al-ilmu kan nuri fil hidayah al-ilm mushabba ilimi kamar haske yake a wajen shirewa to kaga al'ilmu shine abin da aka kamanta da me aka kamanta shi da annur shine mushabba bihi a wace sifa aka kamanta ilimin da hasken alhidaya shine wajen shaba wani abu aka yi amfani da shi aka kamance ceniyar alkafu al'ilmu kan nuri fil hidaya wa ya ta'allaku bi tashbihi salasati mabahis bincike uku ne akan wannan na farko fi arkanihi na biyu fi aqsamihi na uku fil min manufar tashbihi na'am
المرحله الاول في اركان التشبيه اركان التشبيه اربعه المشبه والمشبه به ومسميان ظرف التشبيه ووجه الشبه والاداء ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي وصل اشتراك الطرفين فيه الهدايه في العلم والنور وأداة التشبيه هي اللفظ الذي يدل على معنى المشابهة فالكار يتعنى ويكون معناه والكافر يليها بالمشبه به بخلاف تعنى فيليها بالمشبه فأما الثريا راحة تشبه التجاه لتنزل طالا منه قد تعرضت وكأنه فيه التشبيه يجب التشبيه إذا كان قدرها جامدا والشك إذا كان قدرها مستقبلا نحو كأن كأنك طاهر وقد يذكر فعل يغني عن التشبيه نحو قوله تعالى إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه سمي تشبيها بليغا نحو وجعلنا الليل لباسا اللباس
المبحث الأول في أركان التشبيه ركنان تشبيه أركان التشبيه أربعة ركنان تشبيه guda hudu ne na farko almushabba shi abinda za a kamanta na biyu almushabba bihi abinda aka kamanta da shi wayannan guda biyun wayu sammaya ne ana ambatansu da tarafai tashbihi jaffa guda biyu na tashbihi sannan wa wajahu shabahi siffar da aka hada aka kamanta wa adatu tashbihi wal adatu da kuma abinda aka yi amfani da shi aka yi tashbihin wa wajahu shabahi huwa al-wasfu al-khas alladhi qusida ishtiraku at-tarafayn fihi shine siffa keɓaɓɓa wacce aka yi nufin haɗuwar gefen guda biyu a cikinta kalhidaya fil ilmi wa nur kamar shiryawa a cikin ilimi da haske haske yana shiryawa ilimi shi ma yana shiryawa to sai aka kamanta shiryarwar ilimi da haske a datin tashbih hiya lafzin ladhi yadullu ala ma'ana al-mushabaha shine lafazin da yake nuna kamanceceniyar kama al-kaf da ka'anna da makamantan kawai misali da shibuhu wal kafu yaliha al-mushabbah bihi bi khilafi ka'anna fa yaliha al-mushabbah ita kaf akwai washe mushabbah bihi ne yake biyo bayanta kama al'ilmu kan nuri ita kwa ka'anna fayalihal mushabba mushabba din ita ne ke biyo ta tana zuwa sannan sai mushabba kamar yadda ya ce ka'anna surayya rahatun tashburu duja litanzura talal lailu am qad ta'arrada ka'anna surayya kai ka ce tauraron surayya rahatun wani hannu ne tashburu duja wanda yake kokkore duhu litanzura domin ya gani ɗalan lailu dare ya tsawaita amƙatta araba koko ya bujiro to kaga asurayya mushabba rahatun mushabba bihi تشبر الدجى وجه الشبه كأن أداة التشبيه كأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدا إذا لابار جامد نما أنا بس أغوش أكيد قوة كلمة والشك إذا كان خبرها مشتقا إذا كما مشتق ne khabar din na ka'anna to yana nuna kokwanto kamar nan sarayya kaga ba wani ba wata kalma ce da aka tsago ta daga wani fi'ili ko wani abin nan ba to wannan yana nuna tashbihi din amma a misalin ka annaka fahimun wannan yana nuna kokonto ne ma'ana kamar kai mai fahimta ne ka annaka jahil taf'al haza wa ka annaka jahil kana yin wannan kamar kai jahili ne kaga ba tashbihi ne kai tsaye ba kamar kokwanto ne da abin nan wa qad yuzkar fi'lun yunbiu an tashbih akan ambaci kuma fi'ilin da yake nuni zuwa ga wato tashbihi din kamar yadda Allah ya ce idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wannan gilman din ‘yan yara masu hidima aljanna ya ce in ka gansu sai ka zace su wani lu'ulu'u ne da aka barbaza shi aka barbaza shi a cikin aljanna to kaga hasibu tahum yana nuna su wannan gilman ɗin an tashbihinsa an kamanta su ne da mai lu'ulu'u wajen ƙyalli da kyau da ƙayatarwa da ƙawata waje da sauransu وإذا حذفت أداة التشبيه ووجهه idan aka shafe harafin tashbihin da kuma sifar to irin wannan tashbihin akan kira shi tashbihan balighan na hau waja'alna al-laila libasa duk da zai kawo misalin rabe-raben tashbihi din da yace waja'alna al-laila libasa mun sanya dare ya zama tufafi ma'anarsa ai kalli ba su fi sitir kamar tufafi na yadda tufafi yake suturta jiki to haka dare yake suturta bayi ake yin abubuwa da yawa a ciki kamar hunna libasun lakum wa antum libasun lakum tashbihi ne balik ai hunna kallibasi lakum wa antum kallibasi lahun to mu je
ينقسم التفصيل من كبار وتنتقل الى تحصيل وغير تحصيل التحصيل ما كان وجهه متبعا للتعصيب وتشبيه الصغير لعقول العلم المنور وغير التحصيل ما ليس كذلك كتشبيه الذي بالدرهم وينقسم ايضا بهذا الاعتبار الى مفصل ومنه الاول ما ذكر فيه وجه الشبه وهو وحكمه في صفائه وأجمع المعاني والثاني ما ليس كذلك أنه أنه بالكلام وليس بالأعاني من قصير اعتبار أدائي أداته إلى مؤكد وهو ما حدثت أداته نحو هو بحر محيط ومرسل وهو ما ليس كذلك نحو هو كالبحر كرما ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه أنه يرئيه الكعبة بالغسول وقد جرى ذهب الأصيل على بطول الماء
المبحث الثاني في أقسام التشبيه ربربا تشبيه ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إلى تمثيل وغير تمثيل in aka yi la'akari da sufar da ta haɗa mushabba da mushabba bihi to tashbihi yakan kasu gida biyu akwai tashbih tamsili wa gairu tamsili fatamsil ma kana wajen humuntaza min muta'addidin wanda siffar da aka kamanta an ciro ta ne daga sufofi masu yawa ka tashbihi sirayya bi nuqudil inabi almunawwar kamar da akan kamanta a sirayya wannan tauraron da nonon inabi wanda yake mai haskakawa kaga ita sirayya banda haske da take da shi tana da kuma sufofi da yawa tana da sufa ta can ɗaukaka tana da sufa ta nisa tana da sufa na kusanci da wata da sauransu to sai aka ciro hasken kawai aka kamanta inab da su to wannan tashbi tamsil ake kiransu malaisa gairu tashbi kuma gairu tamsil malaisa kazalika tashbihin najm bid dirham kamar kamanta tauraro da dirhami wannan kawai wajen ɗaukaka ne wayan ƙasu bi hazal itibar to kuma da in aka yi dai lura da su wato wajen shaba ɗin shi tashbi za a iya raba shi gida biyu ta wani ɓangaren akwai tashbi mufassal wa mujmal mufassal da mujmal fal'awal ma zikira fihi wajahu shaba tamsil na farko shine wanda aka ambaci sifar wajahu shabahi din inda aka samu kamanceceniyar nahau kamar da wani yace wa sagaruhu fi safa'in wa admu'i kalla'ali wa sagaruhu wushiryarsa fi safa'in wajen haskenta da gare-gare ɗinta wa adumi'i da hawaye na kalla ali kamar lu'ulu'u suke kamar lu'ulu'u kaga sagaruhu fi safayin wace a me ya kamanta su a safa wajen haske da gare-gare wasani ma laisa kazalik na biyu shine wanda ba a ambaci wajen shabah ba shine mujmal kamar annahawu fil kalami kalmil hifi ta'ami nahawu a ma'azance kamar kaman gishiri ne a cikin abinci kamar gishiri ne a cikin abinci to ina wajahu shaba tsakanin nahawu da gishiri a nan an kawo wajahu shaba ta gaba a kawo ba to ya zama tashbe mujmal wayan kasin bi itibari adatihi in aka kuma la'akari da shi abinda ake amfani da shi harafin a yi tashbihin shi kuma ya kasu biyu shi ma ma'akila ma'akkadin wa huwa ma huzifat adatuhu akwai ma'akkad shine wanda aka shafe harafin nahau huwa bahrun fil judi kama a ce shi kogi ne a cikin kyauta wa mursal da kuma mursal kaga nan ba a faɗi a datin tashbih ɗin ba maimakon a ce huwa kal bahari fil judi kawai sai aka ce huwa bahrun fil judi ya zama tashbih mu'akkad wa mursal da kuma mursal wa huwa ma laysa kazali na huwa kal bahri karaman wannan nan an ambaci adatu tashbi wa min al muakkadi yana daga tashbih muakkad ma udifa fihi al mushabbah bihi ila al mushabbah wanda aka raba mushabbah bihi zuwa ga mushabbah kamar yadda ya ce warrihu ta'abasu bil ghusuni wa kad jara zahabul asili ala lujainil ma'i warrihu ta'abasu bil ghusuni iska tana yin wasa da rassan bishiyoyi wa kad jara zahabul asili alhali zinaren yammaci yana gudana alalujainil ma'i a kan azurfa ta ruwa al'asil shi ne ƙarshen yini ta ƙarshen yini rana ta kusa faɗuwa za ka ga ya yi bawo ya yi ja haka kamar yadda zinare yake ja to mushabba ɗin shi ne shi azahab ɗin al'asil mushabba bihi kai shi ne azahab zinare ya kamanta yammaci yadda rana take jan nan kafin ta faɗi ya kamanta shi da zinari tasfar ai alalujainil mai alfidda kenan to wancan da ya kawo na farko shine za a ce na uku kenan na hudu kai shine tashbe balik wanda aka shafe adati shabahi aka kuma shafe wajahu shabahi din an gane? kawai kama ce huwa baharun huwa bahar kamar yadda ya ba da misal waja'alnan laila libasa waja'alnan nahara ma'asha to
فإن المسك ضعف دم الغزال فإنه لما ادعى أن النصوح مباين لأصله وخصائص فأعلنت حقيقة والخلق يحتج على إلقاء دعواه بتشبيهه بالمسك الذي أصله دم الغزال وإما بيان حاله كما في قوله كأنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب وإما بيان مقدار حاله في حسنتان وأربعون قليلة طوبا كقافية الوراد الأسفل شبه اللوق السود بقافية الغراف تماما لمقدار ثوابها وإما تقرير حاله إن القلوب إذا تنافر ودها إلا القلوب إذا تنافر وجهها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر لا يجبر شبه تنافر القلوب بكسر الزجاجة تثبيتا لتعذر عودتها إلى ما كانت عليه من المودة وإما تزيين له سوداء واضحة الجبين كبقلة الرجل الغريب شبه سوادها بسواد ثقلة الثدي طولا لها وإما تشبيهه له وإذا أشار محدثا فكأنه برد فحته أو عجوز أمثله وقد يعود العرض إلى المشبه به إذا أبسط طرف التشبيه وبدا الصباح كأن ورثه وجه الخليفة حين يبتلى ومثل هذا يسمى بالتشبيه المقلوب
المبحث الثالث في أغراض التشبيه منفوف تشبيه الغرض من التشبيه manufar tashbihi manufofi ne daban-daban na ɗaya imma bayanu imkanu shaba ko dai na so a yi bayanin yiwuwar wannan kamanceceniyar abu ne da zai zama mai yiwuwa ba abu ne da ba zai yiwuwa kamar wani da yake cewa fa'in tafiƙil anama wa an ta minhum fa'in nalmis ka ba abu da milgazali fa'in tafiƙil anama idan ka burburci sauran talikai duk ka fi su wa an minhum tare da kai kana daga cikinsu to ai ba wani abun mamaki ba ne a ce kai mutum ne kuma duk kafi mutane daraja fa innal miska domin almiski turaren almiski ba a damil ghazali wani sashi ne daga jinin barewa ita barewa ta take tana da ɗan wani aholaki kamar irin na rakumi wanda yake tikaɗin nan ya ajiye ya rinka abin nan to jini ne yake taruwa yake taruwa in aka yanka aka ciro wannan daskararren jinin shine yake zama turaren almiski wanda ya fi kowanne ƙanshi a turarika to kaga me manufar kamanta shi da almuski da ya yi don ya nuna cewa to ai ba wani abu ne don an ce ya fi kowa domin shi almuski da ya fi duk turarika ƙanshi ai jini ne asalinsa kuma ya fi sauran turarurruka to shi ma mutum ne kuma ya fi sauran mutane fa innahu lamadda'a annal mamduha mubayanin li asali da ya da'awar cewa wanda yake yabo ya bambanta ga asalinsa na mutane bi hasa'isar da alatuhu haƙiƙatin manfarida da wasu keɓaɓɓun abubuwa da suka sa shi shi wani keɓaɓɓe ne ihtajja sai ya kafa hujja da cewa ala imkani da'awa bisa yiwuwar wannan da'awar bi tashbihihi bil miski ya sufanta shi da almuski allazi asluhu damul gazal wanda asalinsa jinin barewa ne wa imma bayanu hali ko kuma a yi tashbihi don a bayyana halin shi mushabbah bi kama fi kaulihi ka annaka shamsun wal muluku kawaqibu idza tala'at lam yabud minhunna kawkabu ya ce ka'an naka shamsu kai kamar rana kake walmuluku kawakibun sauran sarakuna kuma kamar taurari suke iza tsala'at yayin da rana ta fito lam yabdu min hunna kaukab ba wani tauraro da zai sake bayyana daga cikin ma'ana in dai aka zo ana magana sarakuna sarki wani sito da ka zo shi kenan kuma duk sun dawo daga tai ko hakimai kai kaɗai ne sarki to kaga yana so ya bayyana halinsa ne shine manufar wannan tashbihi yanzu wannan tashbihin wani iri ne na farko ina mushabba ina mushabba al-mamduh ko mushabba bihi ina mushabba bihi shams shams ina adati shaba ina wajahu shabahi ha lam yabda min hunna kawkabun ba shine wajahu shaba yace kai kamar rana kake sauran sarakuna kamar taurari idan rana ta fito ba wani tauraro da zai sake bayyana kenan me waje hushabai waje hushaba aljamal da kuma ɓoye da kawar da duk sauran sarakuna kamar da rana in ta fito take kawar da taurari kaga shine kamar lam yabdu min hunna kaukabun din ko shine wajen shabahin da yaye kamance cina da sauran sarakuna ta yadda in ya zo ba a magana ba a sake magana wani sarki sai shi kamar yadda in rana ta fito ba za a ƙara ganin wani tauraro ba kuma sai ita kaɗai za a yi ta gani wa'in ma bayanin miƙidaru halihi ko a yi tashbihi domin bayanin halin mushabbah bihi kamar da ya ce fi hasanata ne wa arba'una halubatan sudan kafa hafiyatin luburabil ashami fi hasanata ne wa arba'una halubatan akwai tagoyi masu hantsa arba'in da biyu a cikin wannan garken sudan baƙaƙe ka hafiyatil gurabil ashani bakin nasu kai ka ce boyayyen hankaka ne wanda yake baki wulik wato bakake sidik masu cikakkun hantsa shabbahan nuk ya kamanta taurarin ne a su da baƙaƙe da hafiyatul gurab da taura da abin nan wannan hankaki bayanan limikidari sawadiha domin ya bayanin irin baƙin nasu da duhunsu wa'in ma taƙariru hali ko kuma a yi tashbihi domin tabbatar da halin mushabbah din bihi na hau kamar da ya ce innal quluba idza tanafara wadduha misla zujajati kasruha la yujbaru wai innal quluba haqiqa zukatu idza tanafara wadduha idan kauna ta kore a tsakanin zukatu suka korewa kauna juna aka samu kiyayya misalar zujajati kamar tangaran ne ko kwalaba kasurha la yujbar ba a gyara fashewarsa ko karewarsa shabbaha tanafural qulub anan ya kamanta nisantar zukatu bi kasrin zujaja da karyewar a tangaran ko kwalaba tashbihan don ya kamanta tasbitan lita'azzuri audatiha wai wahalar dawowa ila ma kanat alayhi min al-mawadda inda ya ba ta shiga to ko da an dawo ana son juna sai an samu dai wani burbushin wannan gabar wa in ma tazyinuhu ko kuma yayi tashbihi dan kawata abu na hau kamar da ya ce sau da'uwa bi hatil jadi ne ka mukulati zabayil gari sau da baka wa bi hatil jadi ne mabayyanin goshi bakin nata sai ya kawata domin aka yabi mace da baki to ai kamar suka ne a gare to sai maza kuma ya kawata bakin kazan shi mawaki in ya ga dama abin da ya fi kuma muni sai ya mai da shi mafi kyau mafi kyan sai ya mai da shi mummuna sai ya kawata wannan bakin ya ce ka mukulatin sabayil gariri kai ka ce kwayan idan barewa wacce take mai tsananin gudu to su kuma laraba suna ganin kyan idan barewa shikenan sai wannan ya soke ya kawar da abin da za a iya zata na kamar muzanta ita wannan wacce yake kamantawar ya shabbaha sawa da habi sawa da makwalatin zabai ta hasinan laha wa in ma ta ƙabihu ko kuma a yi tashbihi don a muzanta abu a munana shi kamar yadda ya ce wani ya ce وإذا أشار محدثا فكأنه قرد يقهقه أو عجوز تلطم وإذا أشار إن ينوني محدثا ينا مغانا sai ka gan shi faka annahu kirdin ya kahakihu kamar biri ne yana kyalkyala dariya kamar biri wayan yana magana kamar biri yana dariya au a juzun imu ko kuma kai ka ce tsohuwa ce tana marin kumacinta ga ba haƙora baki duk ba haƙora fata ta yi tamozi tana ta haka tana haka wai in yana dariya ko yana magana kai ka ce tsohuwa ce da take abin nan ga wannan takbih وقد يعود الغرض إلى المشبه به إذا أكس طرفي التشبيه كما manufar takan koma zuwa ga mushabbah bihi idan aka akasa gaffan guda biyu na tashbihi kamar yadda ya ce wa bada sabahu ka anna gwarratahu wajahul khalifati hina yamtadahu sai asuba ta bayyana ka anna gurrata kai ka ce hasken asuba din nan wajhul khalifati fuskar halifa ne hina yamtalahu lokacin da ake yabansa nan kamata ta bin ya zama fuskar halifa lokacin da ake yabansa kamar asuba lokacin da ta bayyana kamar alfujir lokacin da ya kullo ko to sai aka sa mushabbaha din ya koma mushabbaha biyu mushabbaha biyu ya koma mushabba sai ce wa badar sabahu asuba ta bullo alfijir ya bullo shi din ya siffanta alfijir din ya siffanta shi da fuskar shi halifar a yayin da ake yabansa wannan kaga kaiwa matuƙa ne wajen tashbihi wa misla hadha yusamma bi tashbihi al-maqlub irin wannan ana ce masa at-tashbih al-maqlub to saura minti hudu majaz din nan kuma yana da yawa na ga sai mu bari in Allah ya kai mu gobe bi haulillah quwwatihi sai mai tai mai tai shine har ƙarshe daga maja sai kinaya sai kuma a shiga albade sai isti'ara kai sai kuma albade watakila mai yiwa ma gobe ba sai mun dawo bayan la'asar ba mai yiwa da an yi juma'a an sake zama shi kenan kafin la'asar an gama littafi insha Allah amin ya rabi hmm? eh goma ko